wasallam daga makka zuwa madina 1448 wanda ya yi daidai da tara ga watan julai watan bakwai miladiyan annabi isa dan maryam 2026 wanda muke karatu a cikin littafinmu mai albarka na kitabul akhbari muktasar sayyidi abdurrahman al-akhbari littafi daga cikin kananan littafin malikiya wanda muna cikin babun nan wanda yake bukatan fahimta sosai wato babu sa'u fi salah yawa babu sa'u ko babun fi sa'u da mun shiga muna ta magana yadda ya kamata ka dinga gyara sallar kan ka samu rafkanuwa dan adam baka raba shi da mantuwa ko dai kuskure ko dai wani abu makamacin haka saboda wannan tabi'atan haka Allah ya dan adam manzon Allah yayi wannan aurin sa ma aka koyi irin wannan abubuwa ba abun wani aibu bane dan kai kuskure ko mantuwa duba abun aibu bane annabi ma yayi wanda yafi kowa daraja wanda yake shi baya maziri to walle mu masu cike da zunubi kullun Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu wacce sati mun ji hukuncin da yake waiwaye a cikin sallah wanda in ban manta ba a darasi da muka yi ya kai kaman uku ko hudu mun yi magana akan waiwaye waiwaye ya kashi kashi uku kamar yadda malamai suka kasa akwai waiwayen da za ka yi da idanunka ne kawai da idanunka shi wannan suka ce lashe ba komai sannan akwai waiwayen da za ka yi da fuskarka shi suka ce makaruhi ne ba a so akwai waiwayen da za ka yi shi kuma da jikinka in ya kai ga barin alƙibla ko ka jiya wa alƙibla baya wato ga baki daya shi ma mala ana haka ya faɗa inis wa inis tadbara alqibla qata'a as-salah in ya juya wa alqibla baya to sallar ta yanke kawai gaba daya ya yanke sallar bisaki fare ta daga farko nan muka tsaya to za mu tashi daidai gurin da malam yake cewa wa man salla bi haririn aw bi zahabin aw saraqa fi as-salah aw nadara muharraman fa huwa 'asin wa salatuhu sahiha malam yace man salla bi haririn wanda ya yi sallah da tufafi na alharir au bi zahabin ko kuma ya yi sallah yana sanye da wani abu na zinare ko dai zoban zinare ko dai ular zinare ko dai takalmin zinare ko dai wani abu na zinare au saraka fi sala ko kuma ya yi sata a cikin sallar sa ya saci wani abu ya zo ya yi sallah da shi tufafi ba na alal din sa bane hular sa kaza kaza duka dai au nazara muharraman ko kuma ya kalli wato muharramar mace da aka haramta masa yana cikin sallah fa huwa asin malam yace to shine sabo ne yayi sabo a cikin sallarsa wa salatuhu sahiha amma sallarsa ta inganta sallarsa ta inganta ko su a malikiya da nabi be sharin sinaga sun ce ya sauke farali ne kai amma bai da lada amma ya sauke farali kasu su malikiya suna da irin wannan kokon malamai da su yadda eh kawai ka sauke farali amma ba ka da lada ba dai a zargi ga kai ba kamar mutumin da ya je ne ya yi karatu ya je makaranta ya jami'a ya karatu ya komai amma da ya gama sai aka ce to kai ka gama ka graduating da zero points ne ba na baka result ba amma in ya je ya samu da zai sai digiri a waje kaza amma ba da result da zai present amma zai ga da baki ya ce ga abin da yake nufi na filin da ya kaza kaza amma ba da result kaga wannan ai work din ya zama zero kawai yawa ba shi da amfani kenan ba lada to saboda haka shi ma sallar a malikiya ma haka suka ajiye ta wanda ya saka alharir ya yi sallah wato alharir tufafi ne na alfarma ga mazan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haramun ne ka saka alhariri kai namiji amma mata ya halatta saka alhariri har a yanzu a duniya manzon Allah yana cewa dukkan wanda ya saka alhariri a nan duniya namiji to za a haramta masa sa masa alhariri a aljanna ko da ya shiga aljanna ba zai alhariri ba yawa har suka kawo wata ka'ida suka ce duk wanda ya gaggauta yin wani abu kafin lokacin sa yayi dama za ka yi to sai ka yi shi kafin lokacin ka wata ka'ida ce ta usul suka ce to za a haramta maka samun abin ko lokacin sa yayi tunda ka gaggauta saka alhairi a duniya kai namiji wanda ka san haramun ne kai namiji ka saka to ko ka shiga aljanna to ba za ka saka tafafin alhariri ba yi ba za ka saka ba shi kuma alhariri kar ku manta shi ne tufafin yan aljanna ayoyi da yawa haka Allah ya fara mana alkurani tsabar kayan ado ne malam alharir kayan ado ne malam Allah tabaraka taala sai ka ji ce da a samu su tufafi na alharir wa libasuhum fiha harir tufafin satin aljanna shine ne alharir kaya ne na kasaita na ado mal to saboda haka wanda ya saka yayi sallah namiji a malikiya sallar tayi amma kuma yayi sabo ba shi da ladan sallah amma mace ya halatta haka nan zahab zinari ko zai zina zoben ko dai shi ma wani abu na bangaren saka-saka mafi yawa kai sallah da shi a jikinka shi ma sallar kayi sabo amma sallar tayi shi ma al-zahab yana ɗaya daga cikin adan da mutane za a musu ado da shi aljanna ka san su yan aljanna adan waye musu ake adan waye musu ake ba su suke da kansu ba eh za a samu sai kaji aya ta ce za a sa musu kaza Allahu akbar duk girman ka na sai a sama kawai kamar karamin yaro a aljanna kenan ka san aljanna equal treatment ne babu wani abu nan sai dai kawai duk aljannan ta wani ta fito ni daraja da gaske ne gwargwadon aikinka da ƙarfin imaninka to haka ne kamar makaranta qur'ani ne a aljanna su aljanna su take su ne a benin aljanna su ne a benaye suna upstairs to a haka a cikin ba wanda ya fi wani yawan tilawa da yawan karantawa to shine yana beni har sai an tambaye ni na sama to haka take to haka a ko masu imanin ma aljannar ma ta kasan wani taka ta fito wani wani gurgurdan imanin ka to saboda haka wanda ya yi sallah da zinare shi ma sallar ta yi amma ya yi samu shi ma namijin al'ummar annabi ba sa saka shi gwanda musani aw sarqa fi sala ko kuma mutum yayi sata yayi yayi dinka kayan tufafi ko wani abu na sata sai ya sallar shi to sallar tayi amma yayi sabo ana bin sa bashin wannan sabon zai bayani aw nazara muharraman ko kuma ya kalli macen da aka haramta masa yana cikin sallah kana sallah kana kalle kalle ka je kalli mace balle irin wannan zawan da muke ciki ma wanda zaka gani matan ma suna nan tabarruji ne kawai suna nan naked half yawa provocative dress wanda ya yi yawa wanda ka kalle su sai ka gani za su tashar maka da wani fitina to irin wannan ka kalle ta haramun ne sallar ka tayi a malikiya sai sai ce maka fa huwa asin duk wanda ya ɗaya daga cikin wayannan abubuwan guda uku ko uku to mai sabo ne wa salatuhu sahihatun sallar ta inganta a malikiya wasu madhabobin kamar Ahmad bin Hanbal sallar bata yi ba saki ta zakai sallar bata yi ba wa alaikum salam wa rahmatullah eh na? eh ok rabi shi da mai da zinare da ko azurfa ko eh wato shi zinaren ko azurfan yadda na gani suna magana cewa idan namiji ne zai amfani da shi kamar zinare da azurfa idan da ya wuce kamar misali a ce ɗaya bisa ukun wani abu na jikinka ba ya halatta ɗaya bisa uku a jikinka ba ya zama dai misali yanzu kamar tubabu kan sai aka ɗan haɗa aka yi shi ɗan kaɗan haka ɗan nan misali ko nan ɗin rigarka sun shi ba masala lalle na gani eh amma in ya zamanto shine half ɗin tufafin jikinka rabi gaba ɗaya ko kuma shine ma gabaki ɗaya to wannan shine abin da suke magana akai an gane ko yawa kuma a kiyaye ko da a gidanka ka yi amfani da kore ko turarruka ko kofuna na zinare ko na azurfa ka aikata haramu kuma Allah zai tambaye ka ran kiyama kuma ba za ka yi amfani da su a kiyama ba manzon Allah sallama haka ya fada manzon Allah ya ce wanda yake ci a ƙwariya na zinare ko azurfa fa inna ma yujarjuru fi batnihi fi batnihi nari jahannam wanda yake ci a ƙwariya ko kofi ko abin nan ko sha na zinare ko to abin da yake kwararawa a cikin sa shine wutar jahannama annabi ya ce fa innaha lakum fid dunya wa lakum fil akhirah wannan zinare da azurfan ku jira na kafire ne a duniya su ta amfani da shi amma na ku ne a lahira ko musulmi ku jira sai a lahira sai za gani irin yadda larabawan nan kake gani suke barkewa wani hatta toilet ɗinsa da kayan zinari aka hana shi iya akwai su ko wani sarki da na sani ai browser ɗinsa yadda yake kasaita a duniya ranar da ransa ba san lai na faɗi ƙasarsa ba amma dai sarki ne na musulmai kuma ƙasar musulmai ne haka komai nasa shi kawai haka ne amma ba shi gari ma cikin ƙasashen larabawan naka za ka same su ana ganin kamar duniya ce ana ganin kamar samun arziki da walwala da wadata ne kai baka sani kana ta saba wa Allah bane kai baka sani kana ta haramta maka kanka wani abu bane so da haka ne ba kyau a kiyaye lalle kamar na ga alaji yana daga afwan na'am albaji yawa alaji na'am o aw sarqa fi sala yawa eh
wanda ya sa kayan sata ne ko wanda ya sata to shikenan fasara biyu suka bata ban so in kawo wacce fasar bari da sai da wallahi ko wanda ya sata a sallah to sun yi magana sosai akai lallai me ya sata a cikin sallah akwai maganan wanda shi wannan din fassararsa tana nan ita ma wanda ya saka wani abu na sata ya sallah da shi to sannan wanda ya sata a sallah sai me ya sata a sallah sai ta baka garwa kai a'a ya zamanto kana cikin sallan ka saci wani abu a'a ya zamanto kana cikin sallan ka dinga waige waige a cikin sallah kamar yadda muka ce in ba mu manta ba a waige waigen da nana Aisha ta tambayi manzon Allah yace mata innama hu waqtilasun yaqtalisu shaytanu bi salati al-abd wannan sata ce wabce ne wanda shi yake zuwa ya sata daga cikin sallar bawa sallar bawa sai ya waiga ya gani to duk irin wannan shine abin da suke nufi a wasu bangaren fassaran da yake nufi da Hausa da Qasi sallallahu lalle haka ne Allah ya saka zaka wani lokacin da sai na bana kawo su saboda waɗansu sun fi ƙarfi a wajen fassara to Allah ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kiyaye duk waɗannan abubuwa ne ayi hakuri kai musulmi duniya ba wurin morewanka ne ka ta holewa ka ta wani kaza ba a'a a'a kai lahira ita ce taka komai zaka hore ka yi ta ba abin da ba za ka yi ba a lahira ba abin da ba za ka yi ba a aljanna an kai hakuri saboda haka ba wai nan bane shi yasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da ya magana akan az-zuhud wal wara zuhud gudun duniya da kuma wara'u tsantsani me yin zuhud me yin wara'u da yawa ba sa yi bambance shi ce alwara'u shi tsantsani shi ne tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah alwara'u tsantsani shine kabar abin da ake jin tsoron cutarwansa a lahira in kai abin akwai tsoron zaka cuta a lahira to in ka bar shi kayi wara'u shine alwara'u yanzu misali kaga wara'u ne ga abu mix haram da halal kana ganin kai kamar dai kace abin nan da hadisi annabi ya ce baina ma umurul muslimi hakan ko yawa to ka bar shi karkacin ko karka shi alwara'u ne wannan saboda Allah yiwa haram din ne kuma ka je lahira ka je ka samu damuwa to ka bar shi kai wara'u shine wara'u amma zuri shi kuma shine tarku ma la yanfa'u fi fil akhirah barin abin da ba shi da amfani ba zai amfani ka ba lahira ka bar shi shine kai zuhudi mutane da yawa ma ba su banci zuhudi ma ga ana zuhudi ka bar abin da a lahira ba amfanin ka zai ba shine kai zuhudi yace menene ka zo ka dinka tufafi kala ɗari sai zai maka wani kala ɗari kuma masu tsada ɗan dubu ɗari ɗari ɗari biyar ne amfanin sa a wajen ka babu zuhudi a ciki in kana da kala ashirin in ka saka wani ba zai gane cewa kayanka ba kana ɗari bane kana da motar miliyan hamsin menene sai ka tafi ta biliyan ɗaya to yana shine zuhudu bari abin da ka kalle shi ne amfani da zai a lahira ko a duniya ma mai amfanin sa iya ka ci ƙarya da sauran sunna to shine zuhudu kace eh shi ake magana a yi idan da ya yi muka ce larabawa za ka gidajen su masu har tole su jirgin hawan su su ne personal jet din mutum ka ga duk da shi haramun ne marin ba wani siyasa haramun ne haramun ne hadisan manzo Allah ka suka nuna saboda haka Allah ta makin mala yace wa man ghalita fil qira'a bi kalimatin min ghairi alquran sajada ba'da salam mala yace wa man ghalita ya gama wancan magana wa man ghalita duk wanda ya yi kuskure ya bata fil qira'a wajen karatu yana cin karanta karatu ne sai ya bata karatun bi kalma ya zo da wata kalma min ghairil qur'an kalmar kun ba ta qur'ani bace ba ƴar qur'ani bace ba kalma ce qur'aniya ba sai ya zo sauko ta a ciki in sajada ba'da salami to in ya idar da sallah sai ya yi sujada bayan ya yi sallama ma'ana sai ya sujadar ba'diya domin ya yi tsarin kalmar da ba ta qur'ani ba an gane ko yawa kawai na cin sallah ne kawai sai soko wani abu wanda ko larabcinsa ne ko wani hadisi ne je cuso shi ya masa cushe a cikin Qur'ani to wannan ya idar da sallah sai ya shigar ba'diya domin yayi kari wa in kanat min alqur'ani amma idan kalmar da ya cuso din ba ta wajen da yake karantawa amma yar qur'ani ce kalma ce qur'aniya eh qur'ani kalma ce to fala sujuda alaihi ba sujada akan sa ba komai kawai shikenan illa an yataghayyara al-lafzu sai dai in ya canja lafazin wajen lafazin da yake wajen ba shi bane sai ya dauko lafazin da ba shi ba sai ya ajiye a wajen eh aw yafsudal ma'ana ko kuma ya bata ma'anan abin da ake nufi ma gabaki daya da ya faɗi wajen ya bata lafazin ba haka ake faɗa ba yadda ya faɗa shine ma'anan lafazi ko kuma a ma'anan inda za fassara shi ya bata ba haka bane to fa yasjudu ba'da salami shi ma nan sai sujada bayan yayi sallama sujada ba ta kama shi saboda ne yayi ƙarin abin da ba haka yake ba cikin karatunsa na sallah kuma karatu na sallah sunna ne to kaga anan ne ya kamata lalle mu danyi tabbi mutane su lura anan wasu ko da za ji limanci suna yi akwai abin takaici ka ji yadda ake karan tsaye ƙur'ani ka ji wani ba zai iya bambanta sinun da ca ba ma'ana sin da ca ba zai iya bambanta ta ba wannan sa- sa'ul musallasa ba zai iya bambanta ta ba ka ji wani ba zai iya bambanta ainun da a hamza duba zai iya to wannan shi yake magana domin in ka zo fassarar fassarar fa ta canza yanzu ka ɗauki misali da Allah ya ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu kaga da ya zo wajen fa innama ismuhu ala alladhina yubaddilunahu wanda ya canza wasiya bayan an masa wasiya kan a rasu mai mai rasuwa ya wasiya da ka zo sai ka canza dan san zuciyarka sai Allah ce fa innama ismuhu to saban zunubin yana kan wanda ya canza shi dai ya tafi abinsa yayi wasiyarsa da ka zo kawai sai ka canza masa wasiyarsa da yi to wanda ya canza zunubin saban yana kansa to kai sai ka zo ka ce misali faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ismuhu bisin da sinu eh to kace wai sunansa kaga ka ka- ka ka canza ma'ana ma'anar ba haka take ba yanzu ka ce makon da sabo- saban nasa ne kace sunansa ne kaga ka canza ma'ana sai ka yi sidar badiya kaga da ba ka ake yi yawwa ka gani yace innahu rasulun amin manzo ne amintacce manzo ne abun dogaro da amincinsa sai ce innahu rasulun amin bil ayn wai ce manzo ne makantacce la ila wallahi hadda karatun lafi ga wani lokacin kana jin limamai akwai su haka da gaske suna ta karantsi yasa Allah ya ji ga irin sa Allah malamin Qur'ani manya manya shi in ya lura da karatunka wani lagalagalen Qur'ani shi sallar ma ba dai bika ba ba ma wani batun wani aqida da ya hada raba ka da shi shi kawai ka tayi Qur'ani karan tsaye a ba babu babu ka je ka koyan kana so ka ja sallah ko kuma ka ka abun nan wani kuma gaskiya ce ko kuma wai sai fa in in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wannan gaba ɗaya ma'anar ta canza to a lura da irin wannan uwa a dai koma makarantar nan a koma wajen masana fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna wa yasalul ulama ai hakuri karatun sai an koyi shi ba da kai ake ba ba ji ake to a rike ba in ka san baka iya ba karka ce sassaban shiga sallah ka ja mutane yawa rabbil alamin wani alhamdulillahi rabbil a- bil ainin ubangijin tal- talikai ubangijin bayi ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin tuta al'alam a ko kuma zafi alamin zafi a bil hamza so da haka alura lalle yan uwa wallahi alura ka san kana da matsaloli an zo da ga sallah ka ja baya ka ce a'a a shi yasa kun ga wato sallan nan da huganta tana fada ga annabi ya ce ya ummul qaum aqra'um bil kitabillah mai limancin mutane wanda yake sanin qur'ani littafin Allah haka annabi ce hadisi ingantacce a muslim ce ya ummul qaum aqra'um bil kitabillah mai limanci ya mutane wanda yake sanin alqur'ani fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah in sun kasance a qur'ani ɗaya suke kowa yana ji shi ma ya iya to sai a duba yafi sanin hadisin manzon Allah fa in kanu fil fi fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijra wanda in sun da ɗaya ne hadisin ma sun sani sai a duba to waye fi su waye riga yin hijira daga Makka zuwa Madina misali inda ne ko kuma a zo waye girmi wani a cikin su a waye haka sai an duba sai san kadu maliki muna zuwa babin limanci a cikin ishmawi za ka je da abin yake so da gaskiya a kiyaye sallar nan ka kiyaye kanka sallar ka ka kiyaye mutane sallar su yawa ka ji dai ma'ana an ka canza ta ko ka bata ma'anan ko lafazin yadda zaka faɗi shi ne lafazi yayi to sai kai su da maliya Allah a gyara yan wasu sai malai ce wa man na'isa fi salati fala sujuda alaihi wa in saqula nawmuhu ahada as-sala wal wudu malai ce wa man na'isa wanda ya gengedi annas shi da gengedi yawa wanda ya gengedi yawa eh, menene iz yughashikumul nu'as amanatan minhu an-nu'as shine gengedi to wanda ya gengedi yana cikin sallah to fala sujuda alai ba wani sujada akan sa shikenan kawai wa in saqula nawmuhu amma in a sallar gengedin yayi tafi yayi nauyi har yayi bacci a'ada salata wa wudu'a ya sake sallar da alwala ma'ana ya sake alwala ya sake sallah domin bai sani ba a wannan baccin da yayi yayi nauyi a sallar alwalar ta kare kaga misali irin sallolin da yake na dare kaga ta buga bacci ana tsayen kai baka san ma me yake ba har a tafi sai da wani ya taba ka a to kaga wannan ai babu amma dan gengedi kana haka dan yi haka a sake haka ba laifi sai sa wasu su fita su wanke idanu a sake kaza na alwala so a lura da wannan wajen yan uwa gengedi shi baya kare a sallah wa aninul maridi muhtafarun nishin marar lafiya abun gafartawa ne nishin marar lafiya marar lafiya ne na sallah na nishi ka san wani lokacin nin farfasawan su wani iri haka in Allah ya sa mutum bai da lafiya kuma dai yana sallah haka dai ana nishi ana to wannan abin gafartawa ne ba komai ba abin da ya faru wa aninul marid muktafarun numfashi nishin marar lafiya abin gafartawa ne wattana nu'u muktafarun hakanan gyaran murya attana nu'u gyaran murya shi ma abin gafartawa ne kana cikin sallah sai ka gyara murya to shi ma abin gafartawa ne wannan akwai hadisi da ya zo sai da Ali ya ce yana da ƙofofi biyu da yake shiga gidan manzon Allah gidan sarki shi ya ce to in ya shigo ta wata ƙofa in annabi yana sallah ta ƙofar sai ya gyara murya sai ya gane oke yana sallah to shi yasa suka ce shi wannan ya alatta amma walil ifhami munkarun in za ka yi gyaran muryan dan ka fahimtar da wani misali ya zo yana ta ina kununa kaza kaza da daddare wata ya dawo a ina kaza na kuma akwai duwo sai danka to sun ce shi makaruni ne munkarin ba a su inda ya kama kawai wata kila muryar ka ne ta dan shaƙi kana sallan ko karatu yana sai ka gyara wani ba komai amma in dan ka yi wa wani ishara ko nuni ko ka to shi wannan sun ce ba a so amma wala ta buƙuru salata salatu bihi amma sallah ba ta ɓaci da yin gyaran muryar ko da dan ma kai nuna wa wani wani abin ne ba ba ta ɓaci ba ta ɓaci wa man nadahu ahadun faqala lahu subhanallah kuriha wa sahhat salatuhu wanda wani ya kira shi yana cikin sallah sai ce subhanallah ta ce abdullahi ana ciki ashe yana sallah can dai sai gabe ce subhanallah to kuriha an karhanta ba a san hakan amma wasu har salatu sallar ta yi sallar ta yi yawa amma amma dai makaruhi ne ba su wa man waqafa fil qira'a wanda ya tiki a karatu ana cin karatu sai qira'a ta zo ta kawo karjara aka samu matsala ta tsaya walam yafta alaihi ahadun babu wani mutum ɗaya da ya buɗe masa ya faɗa masa ga abin ya ci gaba taraka tilkal aya kawai mutum sai bar wannan aya wa qara'a ma ba'daha ya karanta ta gabanta ya tsallake ayar ya karanta ta gabanta ya halatta ka zo ka karanta aya ka ga abin ya ka tsallaka ta ka karanta ta gabanta fa in ta'azzarat alaihi in kai ta gaban ma abin ya ta'azzara abin ya ya gagare shi dai raka'a kawai ya ruku ya rabu da karatun haka ya isa wala yanzu mushafan ba zai ce bari dauki mushafin qur'ani in kalla in ci gaba da karatu ba bai ne dai ya anin sa'a ba zai rike qur'ani ba ba a karatun sallah na farilla ba a dauka mushafi ai da shi ko na nafilan ma al afdal shine kar ai da mushafi amma baka iya ba na nafila sai ke da shi amma a sani ita kan fatiha ma ba a rike mata ai ana rike mata mushafi afwan abin da ake magana shi ne karatun sura ita fatiha ana iya rike mata amma karatun sura dan ka je ka kar su ayoyi ka ga garsa ta barin ja musu abi a ba wanda ya saka wani kai ci gaba kawai da sallar kai ruku illa an yakuna fil fatiha wa gashi ma illa an yakuna fil fatihati sai dai idan tike wanda ya kasa gaba ya kasa bayan a cikin suratul fatiha ne fala budda min kamali'a to ita kan babu makawa sai an cika ta tun fatiha ba a rage ta ko daya to bi mushafin sai ya cika ya ɗauko mushafi ya kalla ya cika ta fatiha au gairihi ko kuma wani mushafi kaga har waya kenan misali ci au gairihi ko wani mushafin na qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin malik ka abin ya cike ya san ba abin da ha'incin kwakwalwa ko kuma shedan ko shugurgur ba ya sawa abin ya tike kaga ka sai ka jawo musabinka ka duba ka ci gaba iyyaka na'budu wa iyya ko kuma ka dauki wayar ka bude fatiha fatiha ya halatta ita an gane ko yawwa fa in taraka minha ayatan yau idan mutun ya bar wata aya daya a cikin suratul fatiha ya tsallaka bai karanta ta ba saboda ya gagara sajada qabla salami sai ya sujudar qabliya saboda yayi rage a cikin sallah yayi rage sai ya sujudar qabliya aya daya ake magana fa ayatin aya daya kawai sai ka tsallaka alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم كذا بكاي مالكي با saboda haka in kai da sallah zaka yi da qabliya wa in kana akthar bi wa in kana akthar amma idan abin da mutun ya manta na fatiha ayoyin sun fi daya ayoyi ne da yawa biyu uku baqalat salatu sallat ta bashi mutun ya manta aya biyu uku a cikin fatiha bai iya kawo su ba to sallar ta bace fare ta kawai an gane a kiyaye waɗannan wa man fataha ala ghairi imamihi batalat salatuhu wanda ya buɗi ga wani limamin da ba nasa ba kai kai da kake sallah da limamin ka ga wani can yana sallah da limamin sa misali sai ka ji ya tike kai aran ma da kake kawai sai kai masa buri to sallar ka ta baci eh sallar ta baci waye kai ka shiga wajen murkai daga na ka ji daga gaban ka bala to sallar ka ta baci wa man fata ala ghairi imami wanda ya budi ga wani limamin sa batala salatu sallarsa ta baci wala yaftahu ala imamihi kai hatta limamin naka ma ba za ka yi masa budi ba ma'ala ka fada masa ya ci gaba da karatu in ya tike illa an yantazira al-fatha sai dai idan ya tsimaye a masa budin da yayi sai ya tsaya cak kaga yana bukatan a masa buri to sai ka fada masa ya ci gaba aw yaf aw yufsidal ma'na ko kuma limamin naka ya bata ma'anan wata aya kaga ni ko- kaga kaga bata ma'anan nan fa ma'ana fa ake nufi kaga ni zaka masa buri kawai da zaro karatu kada ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ce alamin ustaz a wannan ba ba babu laifi wala ba laifi kaga ni ko in wa anna allaha bari'un min al-mushrikeena wa rasula astaghfirullah wa rasuluko yawa yawa ce wa rasuli sai ka masa budi a akar makalla ba haka ba a gane wannan wajen ma'ana fa kenan ake nufi yawa yawa yawa yawa ba ajami ne ma min al-mushrik eh eh baratu min rasul haka ne lalle yauwa ka gani saboda Allah ya baranta daga manzo Allah ya rabu da shi an gani to du yauwa da shi da manzansa sun baranta daga mushrikai to du abin da yake jawo irin wannan yauwa shine shine bata ma'ana da gaske ne shine yafsidul ma'ana din yafsidul ma'ana shine bata ma'ana kana kalla sai ga ma'ana fata bashi yanzu misali da muka zo muka karatu suratul zuwa a cikin sallam mun yi isan yan wuta wasu kallabi na kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha misali sai liman sai ce salamun alaikum ana za ka gyara masa domin ba a wajen take ba ba haka bai ba shi so da aka dai a dinga lura wasali a kiyaye shi a makarin urub a kiyaye dama su ne abin da ke jawo bata ma'anan wasali fitar da harfi daga yadda yake abu biyu ne daga ka canza fata'a yawwa kalla sau fata alamun sun makalla sau fata alamun kalla rauta alamun ilmin abin da ta raunar da ilmi oho na gane na gane na fahimci ne take nufi summa la tarawunna summa la tarawunna lalle to ai kai subhanallah kaga wannan ma'anar fa kai ka sani ya faɗa kuwa Allah ce summa la tarawunna kaga wannan lamun din ta rantsuwa ce ta tabbata da magana ne amma ta ce summa la tarawunna ba za mu nuna masa ba zai gani eh shi irin ma'anar da ɗaya la tus'alunna subhanallah thumma la tus'alunna sannan za a tambaye su za a tambaye su amma ce thumma la tus'alunna ba za a tambaye su ba kaga wannan tabbatarwa Allah yake yi wancan korewa yake yi kai da Allah kuna contradicting in juna subhanallah wallahi yan uwa mu koma bi karatu fa billahi allazi la ilaha illa huwa a daga amma zuwa nasin da kake cewa ishe ka na sallah fa a kansa da ranar ka tsile da ka sha wahala wata ran na yi da afakan lam nace maka ina gafar jama'ar mu kashi kashi 60 cikin 100 ba za su iya kanta Qur'ani ne da bai ce 60 yace 80 cikin 100 yace ba za su iya kanta Qur'ani ne yace 80 ba za su iya kanta Qur'ani ne da ko muna nan dum anya abin nan koyi tafi aka to Allah ya taimake mu yau dai karatun nan dai na Qur'ani ne fata ma'ana ma'ana ba ake nufi kadai ka gane da ma'ana da kuma lafazi Ya- lafazi ba shine ka faɗa a bakin ka shine al-lafzu domin lafazi ka faɗa to faɗan kadai a ga irin wani shi yasa su Idris eh, alama mai gaskiya su da yake da ka kura ne in suka jira su salala su ga abun sai ta sallalu na minku bai sai salale su fita ah to in sun ce gyara ne awa da su suna maka gyara eh in kuma suka ji za su ji kamar ana su kansu dai kawai wanda kawai su barka ka ka ci gaba da cin kayan ka Allah ya sauke wai aka ce wai eh, wai- wai limamin makafi mai ido daya shine limamin so shine jagoran su ko amma wanda yake bayan suke bayan sai su kuma gaba ɗaya ba ruwan su tsirta to wannan kalansu kuwa ko ba su da lafiya ne a dan Allah a koma a gyara karatun nan lallai a yi kokari majalis na dattawa na karatun Qur'ani gyara shi lallai a inganta su kuma a neme su sosai ko kuma ka nemi wani ustazu alaji eh wani ustazu ka dan dinga ba shi yawan dubu hamsin shi ma ya ci albarkacin ka ka dinga ba shi mana mai a jiki ya koya ma Qur'ani ka mutu ka iya ko izu uku ka da ci ai ka samu a duniyar ka yafi maka a bakin ka mutu da wannan duka abin da kake ta faman bubbuga shi da karfi Allah ya rufa mana asiri bari mu ga wa man jala fikiruhu qalilan fi umuri dunya naqasa thawabuhu wa lam tabtul salatuhu yace wa man jala fikiruhu duk wanda tunanin sai dan karkata yana cikin sallah ne sai dan yi tunani kadai dan karkata qalilan dan kadan tunanin fi umuri dunya cikin al'amuran duniya yana cikin sallah sai wani al'amari kawai sai dan ya dan karkatar da qalilan ko naqasa thawabuhu ladan sai ya ragu ladan sallar ya ragu walam tabtul salatu amma sallar bata ɓaci ba sallar bata ɓaci ba amma ladan ya ragu ya ragu a gane wannan waman dafa almashi bayyana ya dai wanda ya tunkuɗe mai wucewa ta gabansa mutum ne zai wuce ta gaban kana sallah ga ka ristira sai ka ture sai ka hana shi aw sajada ala shiqqi jab'atihi ko kuma yayi sallah a tsagin goshinsa ɗaya na kun tsakiyar goshin sai haka misali irin sallan yara ko ta to eh aw sajada ala qayyatin aw qayyatayn min amamatihi ko kuma yayi sallah akan daya daga cikin nadin raunin sa ko dubin irin wannan nadin raunin sarakuna nan guda biyu sai an je daya sujada akai ko dubin ya je sujada akai ko falashi alaihi duba ku mai akan duba ku mai akan wani duk wanda duk wannan daya daga cikin ba ku ne masalai mutai na zuwa zai wuce ta gaban kai sallah sai kamar haka to wannan ba ku ko kadan ma tafi ba ku mai ko kuma kai sujada akan eh, wani gefe na goshinka jabha to shi ma ba komai ko kuma kai sallah akan da dan da wannan ka guda daya wannan dan dogon me sunansa da Hausa ne wannan yawa kauri ko suke ce masa to ba komai ko guda biyun duka fala shay alai ba komai wala shay fi ghalabati alqayyi wal qalas fi salah babu laifi ba komai ga wanda amai ya rinjaye shi ko kwarnafi a cikin sallah kana cikin sallah sai amai ya rinjaye ka sai da kai kana sallah ba komai sallah bata baci ba haka nan kwarnafi shi ma ba komai sallah bata baci ba daidai ne da wajen tsayawa sai ya zamanto sai mu tashi wa sa'ul ma'mum yahmiluhu al-imam illa an yakuna min naqs al-fariida insha Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu fahimci addini yadda ya kamata kuma mu yi shi yadda ya kamata Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka saka yawo iyayen mu da malaman mu da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya society mu Allah ƙara mana zaman lafiya Allah ka shirye da matasan mu Allah ka shirye da matasan mu Allah ka shirye da matasan mu rashin ayyukan yi da suke damun matasa Allah tabaraka wa ta'ala ka musu ayyukan yi da rashin karatuttuka da sauransu da rashin sanin manufar rayuwa duk rashin sanin manufar rayuwa shine zai kawo kaga ana tausa abubuwan amma ka san manufar rayuwarka kuma ka san tafiya kake kana da gun da zaka je kana da bus stop ɗinka da ka kake so ka tsaya to da kaga kana abin da ya kamata amma in ka san cewa rayuwa kake irin ta dabbobi to shi kenan kawai sai kai ci abin da ga nawa irin dabbobi amma da ka je ka haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala so da haka lalle matasa a yi kokari a yau kai karatun ta nutsu kar ka yadda wani abu ya dauke ka na shaye shaye ko na kayan maye ko na wasu yan barandin siyasa su ja ka kaje ka ka rabu da imaninka ka zan baka da mutunci a cikin al'ummarka ga ga iyayenka a gari amma ka zan baka da mutunci saboda ka Allah tabaraka ta'ala muna da ka shirye da matasan mu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara mana zaman lafiya a cikin society mu Allah muna da Allah ka tausaya mana abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana shi marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya don mai bukatun alkhairi a cikin kafi musanin sa Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله